fasali kuma daga ma'anar dai abin da ya gabata
wa nan bi anna sifati sam kanin da ta wa nan bi anna sifati sam asbata ha qawlu zadatil uwali وكيل ليست معنا نفس ظاهرها مثل الذي من تاويل مجمل بل بعض هذه الصفات السمع راجعة ذراء فيها لديهم عدل السبل مثل اليدين لمعنى مغادر شرفا فسلوسا لهم الكل لا تمل ووجه ربك أيضا للوجوب وذا يوليك عن غيره من سائر المسلم wa'alam ka sani cewa sufofi da aka ji su sun zo na tsaro ƙur'ani ko hadisi sun tabbatar da wannan sufar ga Allah ba wai an tabbatar da wannan sufar ba ne ta fuskar hankali a ta fuskar daƙalu ne shi ne ta fuskar ji to wasu malamai sun tabbatar da ita ina misali kamar nuzuli a ce an tabbatar da Allah saukowa duk wani dare amma a ce wannan saukowar mu ba mu sani ba ba saukowa ba ce irin tamu ba mu san ma'anarsa ba abinda a ba mu san ma'anarsa ba amma mun imani da shi tun daga hadisi tabbatacce rigatacce ya tabbatar da haka din ga ubangiji da suke fahimta irin fahimtar shagabannu na farko su ne wanda suka gabata wanda suke ganin cewa irin wannan tsofin ba za a tsaya tawilin su ba a tsafa kawai a imani da su tare da tsarkake Allah daga kama ga dukkan halitta cewa Allah ba da inda ya kama da halitta wasu suka ce a irin wannan tsohon ba su zama ma'anar lafazin zahirinta ba kamar yadda abin da ya gabata da daga tawili wanda yake mai yiwuwa bar wasu a ciki ta koma da sifofin nan guda bakwai a wato kurira irada har zuwa ƙarshe wannan fahimta a cikinta adalin sulhu shi ne mafi daidaita ta farkuna da daihi nan gare su su waɗannan wanda wato su ne galibin khalaku da suka tafi akan cewa a tawili ya fi Ina misali kamar inda Allah ya sifanta kansa da cewa yana da hannaye ko aka ga yaro a hadisi tabbatacce sifanta Allah da cewa yana da hannaye kamar lima khalaqatu bi yadayya lima khalaqatu bi yadayya astaghfarta lima ana kudratin sarrafa sai zama ma'anar hannayen iko iko shine an yi tawilin yadu da kudura tunda so da yawa a tsari na larabci ba ma na larabci ba na harsuna da yawa ana sakin hannu ana nufin iko ana iya cewa ai gari ya koma hannun ruwa ne ana nufin suke da iko da garin za su ce a yi a yi za su ce a bari a bari shi yasa garin ya koma hannunsu a gada aka ce ya koma hannunsu ana nufin suna rike da shi ne a hannu a'a ai mutum la'alla ko gadon da yake kwanciya a kai ba zai iya rikewa da hannunsa ba zai dai a kama masa amma ana nufin yana suna juya garin yanda suka gani ka bi ta farkin waɗannan a baki ɗaya karkace za ka karkata haka nan misali da aka ce wayar ƙarwar rabbika wato a ce abinda ake nufi samuwar Allah samuwar Allah ita wanzajjiya ce ba wai Allah yana da fuska ba fuska ta halitta ce Allah ko subhanahu wata'ala ba shi da wata sifa kamar ta halitta irin wannan ya wadatar da kai daga wani su daga sauran ire-iren wannan faslu wannan fasali ne a cikin cewa suna ubangiji subhanahu wa ta'ala tauki tauki fiyatu iyaka wanda aka ji shari'a ta tabbatar ga ubangiji shi ake ambatar Allah ba a cewa za a kira Allah da suna ko da ma'anar wannan sunan daidai ne matukar shari'a ba ta zo da haka ba dole sai shari'a ta zo da haka
asma'u yanzu misali Allah shi ne babban mai hukunci ashe shi ne babban alƙali shi yasa ashe kenan dangane da wannan alƙwari ya yi da sunan Allah amma da shari'a ba ta zo da cewa an kira Allah alƙali ba shi yasa ba daidai ba ne wani ya ce tun da Allah shi ne ma babban mai hukunci ba za a yi kiransa alƙali a'a shari'a ba ta zo da haka ba asma'uhu sunayen Allah da sufofi na zati sufofin da zamu dangana ga zatin Allah za mu sake ta ne in mun sami izini ma'ana in Qur'ani ko hadisi ya zo da su kamar abin da muke bukata a wajen yin aiki yadda aiki ba ba za mu yi ba sai Qur'ani ko hadisi ya nuna mana cewa ma iya yi wasu malaman suka ce a'a ma iya sakin lafazi da ba zai sa mu fada cikin ɗimuwa ba ba zai sa mu fada cikin ɗimuwa ba idan dai lafazin a kira Allah da haka ko a dangane wannan sura da Allah daidai ne to suka ce ai ba laifi dan in ambaci Allah da haka amma na farko shi ne cewa ba dama mu ambaci Allah sai ko da sunan da yake ya zo a ƙur'ani ko hadisi shi ita ce magana da take gaskiya don ɗau ka bi ta farfinansa ta sirri ka samu saduwa shi ne a can a jawar tafi da ke cewa wa hatira annas mahu tawqifiyya ka zasifatu fa fazis sam'iyya sannan wannan magana shagabannin da suka gabata daga malamai basar sun yi dogon bayani akan duk waɗannan matsalolin mu kuwa muna takaitawa ne muna gajeren bayani ne akai tambihu na faɗakarwarmu ya kafi zai wadatar fala nu'ili ba za mu ce za mu tsawaita ba ba za mu ce za mu tsawaita mai dogon bayani a kai wanda yake son ya ga dogon bayani a kan irin wannan matsalolin ke koma ga littattafan gaggan malamai fasulu wannan fasali ne zallan fihi mubtadi kadam a cikin inda duniya ko digadigen ma'abucin bid'a ta darji inda ma'abuta bid'a kamar mu'tazilawa da makamantansu suka bace ma ta kaddara don ya gabata da tsarin abin da aka faɗa a baya ƙa'ibata neman anil haƙi wata ke ilam yahudi allah wujuba alaihi min isabatina an fi ilta'atina lil hafi lil badani bal na tajifara lahu subhanahu fa bihi tawfiquna an hadana abrala subuli ورأي أصلها لا تسجع لبدعته فإنه فساد قائما لمعتزله فلا كثيرة للداءات مهملة عباد كفر فهذا غير معتدل بل لاستناد لها تمحى سجائرنا كما كان لأبعاد على الأمل فلا على الله حق بل يكون له حق التفرد مهما ما يشاء يؤمن يا بشر saura ɗaya ne kare da wani musulun da aka wata kare wa au a awon wani hannun da shi da hukuru in yi zaune a wani to yana daga maganganun ma'abuta gaskiya maganganun da magabata da wanda suka zo bayan su na kirki suke kai ƙa'ibatan gaba ɗayansu kuwa daga dukkan wanda lam yahuli ba su kauce ba an alhaki daga gaskiya wata haƙiƙi da tabbatarwa Allah wujuba ne Allah wujuba ne cewa ba wani abu da yake wajibi akan Allah tabaraka wata'ala ma'abuta gaskiya sun tafi akan cewa ba fa wani abu da yake dole akan Allah kamar misali a ce dole ne ya ba mu lada daga ayyukan biyayya da muka gare shi ko ɗaya da cewa dole ne ya ba mu sakamakon haka ya ba mu musayi wannan aikin na bin da duka to wannan ya bauɗe daga tafarkin magabata na kirki domin ba wani abu da yake wajibi akan Allah duk aikin binka in Allah ya nufa sai ya ma azaba bal nartar da ya fara da bala abin da muke akwai muna ƙaunar baiwar Allah subhanahu tsarkan sarki da shi ne saboda baiwar tasa ne ya yi mana gam da katar yayin da ya shirya da wani biciyar ta farkuna baiwar Allah ce ta dora ba a kan daidai inda dan dabarar mu ce kowa ya ba za mu iya tsayawa mu san daidan ba balle ma hamdi wala la faru la ya alaikum wa rahmatuhu ba ga kaminku ina hadi na badar cewa wai abinda Allah zai dole ya kiyayo abinda ya fi zamowa gyara ga al'umma ga bayi Kaskan ce za ka karkatar da kunnanka da faɗin haka wannan faɗin haka bid'a ce domin wannan tafarki ne ga wanda suke mu'tazilawa wannan tafarki ne ga wanda suke mu'tazilawa ba wani aikin zunubi da zai bata ayyukan ne duk aikin zunubin da ka aikata ba zai bata ma aikin binka ba aikin binka yana nan aikin zunubanka kuma da ka aikata suna nan irin yadda kafirci shi yake bata aiki kaga kafiri shi wannan koyi aiki na bi ma aikin nasa bata ce ne kafiri in zai zauna kowa sallah sallah ta sa ba inda za ta ba za a karba ba والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا wannan ba magana ba ce wadda take madaidaiciya bari abin da yake akwai in muka nisanci manyan zunubai to allah zai shafe ƙananan laifuffukanmu idan muka nisanci manyan zunubai to Allah zai shafe ƙananan zunubanmu yadda Allah ya faɗa a intacin kuka ba ira ma tun hauna an kuka fir an ku sai iya duka kamar yadda za a mana sakayya da ninki ninki bisa aikin kyakkyawa wanda wannan baiwa ce ta Allah ta baraka wa ta'ala ba wani abu da yake dole a kan Allah ba wanda yake yana da wani haƙƙi a kan Allah don abin da Allah ya gabawa baiwa ce kawai ta daga Allah gani abin da yake ga ubangiji haƙo ta faru da shi ne haƙƙin yi baiwa ma ya sha duk irin girman abin da Allah ya so ya baya ya baiwa da shi ga ɗan adam yumili sai ya iya bashi sai ya iya bashi Allah subhanahu wata'ala in ya so ya yi wa bawa baiwa sai ya bashi sai ya masa baiwa su mutazilawa da suka tafi a kan cewa hankali zai iya gano abin da yake mai kyau kuma zai zamo aikata wannan abin da yake mai kyau ya zamo wajibi a kan bawa ko ko munanawa da hankali cewa hankali zai iya gano abin da yake mummuna ya zama wajibi ne akan bawa ko akan bayi su nisanci wannan abin da hankalin ya gano muninsa shi ya jefa mu'utar zilawa a cikin wannan ɓanna mu kuwa abin da muke kansa shi ne hukunci na shari'a ne shari'a ita ce mai hukunci ba hankali ba idan hankali shari'a ta ce e kaza a yi ko daidai ne kuma sai mu ce e kaza din daidai ne a shi yasa yadda jalabidin suyufi yake fada cewa fal'asa laysa li ghairi hukumun abada wal husnu wal quhu idza ma usida وصف الكمال أو نفور الطبع ورده أقلي وإلا شرعي بالشرع لا بالأقل وشكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم به وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا الأقل cewa mu a wajenmu da magana take gaskiya shine hukunci gaba ɗaya na Allah ne hankali ba shi da hukunci shi yasa idan misali an ce abu mai kyau ne ana nufin wato yana da sufa ta cika ko aka ce abu mummunan ana nufin cewa ɗabi'a kyakkyawa za ta zauta daga gare shi wannan da mu da musulmawa mun dace akan cewa eh hankali na kaiwa ga gano wannan amma cewa abu an umarni da shi to anan ne muka bambanta su musulmawa suna ganin hankali zai iya umarni yana iya umarni ko a wajen mu hankali ba zai iya umarni ba Allah shine mai umarni sai wanda Allah kuma ya ba wannan matsayin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka kitaban haqqi litaquma bainan nasi bima araka Allah bima araka Allah idan ku ya zama ana nufin abu yin sa daidai ko wanda ya shi ya cancanci lada to wannan magana ce ta shari'a ba ta hankali ba shine wa illa shari'a ya samu a wajenmu ko da ubangiji mahalicci subhanahu wata'ala wajibi ne da shari'a ba wai da fuskar hankali ba su ko turawa suka ce hankali ma zai iya tabbatar da cewa a gode wa Allah shi yasa ko da shari'a ba ta zo ba wanda bai gode wa Allah ba ya yi laifi Allah ya iya kama shi ko a wajenmu in shari'a inda a ce shari'a ba ta zo ba idan bawa bai gode wa Allah ba ba za a ce ya yi laifi ba domin shari'a ce mai tabbatar da wajabcin gode wa Allah shine bishar ilabil aqali shukrul mun'imi hatmu mu a wajen mu kaula shar'i la hukumi kafin zuwan shari'a ba wani hukunci sai shari'a ta zo hukunci yake zuwa amma kafin zuwan shari'a ba a cewa abu kaza ya zama wajibi ba a cewa abu kaza ya zama haramu a bari sai shari'a ta zo sun koyi mutazalawa suka ce duk haka abin da ka faɗa ba haka bane shine wakil jami'in khalafar mutazila wa hakamul aqal a baki ɗaya wannan sofin da ka faɗa aka faɗa mutazilawa sun saba sun saba da ahlus sunnati suka ce hankali zai iya yin hukunci sun tafi akan cewa ai hankali shi ma zai iya hukunci shine hakamul aqal fa illa mai qalillah to to alhamdulillah na'am nan da aka ce za ka yi rata da ta ati mutu eh magana malaman da suke tsawatarwa akan mabukatun amali eh ya za a yi a wannan daban cewa akan samu wasu manyan zunubai su iya bata aiki amma ba wai kowane aiki zai bata ba ba wai lalle kowane aiki ne zai iya batawa ba kuma sau da yawa aka ce in ka ga malamai suna faɗa da gaskiya babban manufa kawai shine a tsawatar da bayan yawwa amma babin cewa an ba Allah da babin an saba masa daban-daban ta yi abu Allah ta wannan bangaren a saba masa ta wancan bangaren kuma kowanne yana nan da matsayinsa bin Allah inda aka bi shi yana nan a matsayinsa sabawa Allah ta inda aka saba masa yana nan a matsayinsa yawwa ya zama kenan sai dai a yi wa bawa hisabi a ga wanne ne zai rinjaye bin nasa ne ya rinjaya a kan saba wa allah ko kuwa tun da abu ɗaya ma a iya samu ya zamo an ba allah kuma an saba masa yanzu wanda ya yi sallah ya sita ci al'aurarsa da tufafin da yake da kuɗin haram ya siya sallar da don allah ce biyayya ce ga allah amma sa tufafi da aka siya da kuɗin haram wannan kuma saba wa allah ne amma kaga alusunan suka ce to kowane za a ɗauke shi a matsayinsa a ladan da aka ce ana bayarwa a kan sallah ta biyar samu laifin da aka ce ana rubutawa a kan tufatuwa da tufafi na haram shi ba zai hau kansa kuma ya rage a auna ta yiwu an biyo shi sallar tasa ba ta isa ta biya laifin cewa ya sa tufafin haram ba ta yi kuma ya zama a'a shi ya biyo ma ma'ana ana nufin sallar ladin da ke cikinta ya fi laifin yin ya a sa tufafi na haram sai ya zama shi ya mutu kuma a tashi kan kankan ba lada ba zunubi to an fahimta ko da alhamdulillah sallar hmm? a ai an faɗa ba daidai ba ne yau ba daidai ba ne sunan da yake yazo shine daidai a sake ga allah tabaraka wa ta'ala kuskure ne so da yawa da ake haka to sai da sallah ko